أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوعة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من عذاب النار الله يراد موجكم وأنا مسلاتي inda za mu ci gaba da karatu cikin littafi na risala muna nan babin da yake magana akan sallah kuma karatun da muka yi baya mun yi karatu akan yanda ake biyan sallah idan raka'a ta wuce muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada akai wani yana ganin shi ne darasi na 20 da nawa ne mako 25 ko da shi ko da biyar ko da shida wallahu alam To, kamar yadda na faɗa min karatunmu na baya gaba ɗaya mun yi shi ne akan yadda ake biyan sallah in ta shige ko kuma ake biyan raka'a ɗaya ko biyu daga cikin salloli wanda suka wuce. So za mu tashi inda malam yake cewa wa man sallawa da hu falahu an yi ida fil jama'ati nan za mu tashi. To a ƙarshe dai shi wancan yanda muka kawo siffan yanda ake biya na wanda zaka zaka zamo mai gina sallanka sannan kuma mai rama karatu wannan shine abin da mazhaba ta imamu maliki da mazhaba ta imamu hannafi suka tafi a kai sannan wanda suka zaɓi cewa kuma kawai zaka zaka cika ne mun gane ko ba tare da la'akari da cewa zaka rama karatu yanda suke yanda liman yayi ba wannan kuma mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal da mazhaba ta Imam Shafi'i su kuma akan wannan fahimta suke ala ayyati halin idan muka duba sosai dukkanin mazhabobin nan mazhabobi ne na ahlus sunna so duk wanda ka dauka yayi amma dai wannan wanda mu muke a kai da kuma wanda karatun su yake kusa da mu shine na mazhaba na Imam Malik malam ya ce wa man salla wahdahu duk wanda ya salla shi kadai ya sallaci wata salla a cikin salloli guda biyar din nan shi kadai falahu ya samu an yi da ya mayar da ya sake yin wannan salla fil jama'ata a cikin jam'i kai salla kai kadai sai gashi kuma an zo za a yi jam'i to kada kai salla kai kadai din nan ka samu ka sake wannan salla a cikin jam'i mun gane ko lilfabli fi zalika saboda falalan da ake samu na wanda ya yi sallah a cikin jam'i din kaga shi falalan sallan jam'i ya fi falala na sallah wanda mutum shi ya yi shi kadai ilal magriba sai dai sallah na magriba ne kadai har in ka sallace ta to ba za ka maimaita ta a cikin jam'i ba saboda a lokacin da kake maimaita ta kaga sallolin sun tashi daga shafa'i kenan ai sun tashi daga wutiri sun koma shafa'i idan ka duba sallolin da ake yi a rana gaba ɗaya za ka same su a wutiri suke in ka haɗa azahar da la'asar ka kawo asubahi ka gara ka a goma in ka kawo magriba sha uku ka kawo isha'i hudu ga uku sha bakwai kenan ko to idan ka maimaita magriba ya zamanto ba za a samu wuturi a cikin sallan ka na ranar ba to ita kuma gabaki ɗaya sallolin ranar gabaki ɗaya akan wuturi suke shi yasa ita magriba ba a maimaita ta mun gane ko inda har ka sallace ta to ba za ka maimaita ta ko da an zo ka ga wani jam'i ya taso to ba za ka maimaita ta a wannan wajen ba amma saɓanin sallan magriba duk sauran sallolin in an sallace su to za ka samu ka maimaita wannan sallah ɗin matuƙan lokacinta bai fita ba amma in lokacin sallar ya fita to ba sai ka maimaita ba kowane irin jam'i ne wannan na farko kenan a cikin wayanda ba za su maimaita sallah ba in sun sallace ta akwai liman liman shi in ya riga yi sallah sallan nan nashi a mazaunin sallan jam'i take saboda haka ko in yayi sallah sai ya ga gashi an zo kuma jama'a sun taru za a sake yin sallah to shi ko ba zai ce bari shi ma ya bi falalan jam'i ba shi kanshin jam'i ne mun fahimci wannan sannan kuma shi sai wanda ya yi sallah a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku ko masallaci na Makka ko masallaci na Madina ko kuma masallaci na Baitul Migdas har in ka gabatar da sallah to fa ba za ka zo ka ce ka ga ana sake yi wa jam'i ka ce kai ma bari ka bi jam'i ba saboda ka yi sallah inda ya fi ko ina fanana sai dai in a nan masallacin ne a masallacin maka ka yi azhar sai gashi an zo za a yi jam'i to nan kuma ka samu ka yi tunda falala ne akan falala amma ka tashi daga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka je wani masallaci na cikin angonku a cikin garin Madina ba za ka maimaita wannan sallah ba mun fahimci wannan to sannan kuma shine maimaita sallah ba zai zaman to liman ba ba zai zaman to limani ba dan mutanen kai sallah sai mutane suka zo suka taru kuma sai ce kai mu yi jam'i sai kuma kai ka kasance liman a wajen a nan ma kai ma ba za ka yi haka ba sai dai ka koma cikin mamu na'am shine yace wa man adraka rak'atan duk wanda mala yace duk wanda ya riski raka'a guda daya fa aksara ko kuma abin da ya fi raka'a daya min salatil jama'ati daga sallah na jam'i to fa la da hafil jama'a ba zai sake mai da wannan sallah a cikin wata jama'a ba domin duk wanda ya riski raka'a daya ya riski wannan jam'i raka riska raka ɗaya shine ka riske ta da da ruku'unta da sujadanta da tahiyanta To wannan in dai har ka riski ruku'u cikakke da liman, to shikenan ka samu wannan raka'a ɗin. In ka samu raka'a guda ɗaya ka samu jam'i. Wa malan yudrik illa tashahuda wanda bai riski liman ba sai dai tahiya kawai ya zo ya samu tare da liman. Awin sujuda ko kuma sujadan nan kawai ya samu wanda daga sujadan sai tahiya sai sallama. To wannan falahu ya samu an yi ida ya mai da wannan sallah fi jama'atin a cikin wata jama'a daban ya mai da wannan sallah ɗin. Warrajilul wahid to an gama da wancan na mai da sallah yanzu kuma za a shiga ina ne batun sahu kenan. Mun fahimta ko? Shi wanda ya samu tahiya ko ya samu zaman tahiya ko ya samu menene sujada na ƙarshe ko shi da aka ce ya samu ya maida sallah a cikin jam'i ya samu ya shugabance su domin shi bai samu jam'i ba zai iya shugabantar su a wannan lokaci din ba kamar wancan wanda ya samu ya yi sallah shi kadai ba eh yana yana tambaya kan wanda ya samu wannan tahiya ko kuma ya samu sujada na ƙarshe to shin shi in zai maida sallan nan zai in an ce ya samu ya mai da sallah cikin jam'i to zai iya zama wa liman kace zai zama wa liman saboda bai samu wannan jam'in ba sabanin wanda yayi sallah shi kadai yake so ya samu falalan jam'i shi ko ba zai zama liman a wannan lokaci ba yawwa to malam yace wa rajulul wahid kaga mutum daya ma'al imami in zai sallah tare da liman ya koma an yaminihi zai tsaya ta hannun daman shi ne zai tsaya ta hannun daman liman din ta nan zai tsaya kuma yadda ake son tsayawan shine ba wai dai zo ya yi kafaɗa da kafaɗa da liman ba liman da still yana nan a liman nashi yana ɗan gaba da shi kaɗan shi kuma yana ta gefen daman shi mun gane ko ba kamar yadda mu muke yi yanzu ka yi kafaɗa da kafaɗa da liman ba to wane ne liman a ciki ibn abbas wata rana ya kwana gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah annabi sallallahu alaihi tashi zai sallah ibnu abbas ya zo shi ma zai zai bi shi sai ya tsaya ta gefen hagunsa sai annabi ya ja shi ya jawo shi sai ya dawo da shi ta gefen dama mun gane ko to mutum ɗaya in zai yi sallah tare da liman to wannan mamu zai tsaya a gefen liman zai tsaya a gefen shi na dama wa ya kuma rajulani sannan kuma mutane guda biyu in za su yi sallah tare da liman fa aksar ko kuma suka fi biyu to za su tsaya khalfahu a bayan liman gaba ɗaya su biyun za su tsaya a bayan liman shi ma wannan akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littafin Imam Bukhari da Muslim Jabir bin Abdullahi zai yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwano wajen yar uwar shi Maimuna to zai sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya tsaya ta ɓangaren shi na dama sai kuma jabir bin sakhar shi ma ya ga suna sallah ya taso zai yi sai ya zo tsaya ɓangaren shi ta hagu sai annabi duk ya kama su ya mai da su bayan shi gaba ɗaya to inda aka samo in mamu sun wuce sun kai biyu ko abin da ya fi biyu to su suna bayan liman ne kalfa hukun wa ya kuma rajulani fa aksara kalfahu fa in kana imra'atun yau kuma in mace ce fa ma'ahuma tare da wa'annan maza guda biyu to kamar kalfahu masu ita kuma wannan matan sai ta tsaya a bayan su wa'annan mamu guda biyu mun gane ko ita sahunta kullum yana baya wayan kana ma'a harajilin to yau kuma sai gashi mamun da mace ce da namiji mun gane ko za su yi sallah a bayan liman to sallah an yaminil imami shi namijin yayi sallah a daman liman wal mar'atu khalfahuma matan kuma ta yi sallah a bayan su gabaki daya wa man salla bi to wa man salla bi zawjati duk wanda zai salla da matan shi qamat khalfahu ta tsaya a bayan shi wa sabi karamin yaro in salla in zai salla ma a rajulin tare da babba wahidin to khalfa shi ma zai yi salla a a bayan shi ne ga ga ga liman ga wani ga kuma karamin yaro to da ƙaramin yaro da shi wannan mutum dukansu dai su biyan suna bayan liman kama kalfawu dukan su biyan tsaya a bayan shi in kana sabi ya kili in dai yaron yana da hankalin da layan habu in an so masalla ba zai wuce ya yi gaba ba ba zai tafiyan shi ba in dai yaron zai iya tsayawa har a yi sallah da shi to da wannan yaro da ɗaya mamin duk suna bayan liman eh wa ya da'u ya bar yaron wato yana da hankalin da zai tsaya har a gama sallah ba zai bar shi ya tafi ba. To, wannan kenan, to sai kuma yanzu kama a masallatai namu nan, in aka zo za a yi sallah, to inda sahu yake tashi shine daga tsaki daga bayan liman, yau daga bayan liman daga nan ne sahu yake tashi, in ya tashi sai ya nufi ina, sai ya nufi hannun dama. zai dinga komawa ta hannun dama ne har sai ya cika sai kuma hannun hagu ya zo ya dora. To an samu wannan kenan. Sahu na biyu kuma shi ba zai taso daga tsakiya ba sai dai ya taso daga hannun dama sai ya dinga tahowa hannun hagu haka na uku haka na hudu har a gama sahu din baki daya. Shi yanda ake yin sahu na cikin masallaci kenan. Yau kada ka zo ka datsi sahu ka soma shi ta hannun hagu ko kuma ka soma shi daga tsakiya bayan kai kana sahu na biyu ne. mai sahu na farko shine kawai za a soma shi daga tsakiya bayan liman sai kuma a nufi dama da shi in ya cika sai a zo a yi hagu sahu na biyu kuma sai a soma daga can daman shi kuma sai ya taho sai ya zo ya cike wannan sahu na biyun kafin a je sahu na uku na to malam ya ce wal imamun ratib ka ga liman wanda yake ratibi shine limami na kamsu salawati ratibi wanda aka nada shi shine liman in sallawa da hu in yayi sallah shi kadai kama makamal jama'atu wannan yana mazaunin sallah na jama'a to har ko in yana mazaunin an yi sallah na jam'i ne wa yukrahu makaruhi ne fi kulli masjidin a kowane masallacin da lahu imamun ratib yana da liman ratibi an tujma'a fihi salatun marrataini a yi jam'i biyu a cikin wannan masallaci ɗin. Wannan karahatin tanzihi, wato makaruhi ne wanda ake yin sa naki, bi ma'ana saboda me, malam zai mana bayani a gaba, bi ma'ana idan liman ya riga ya ja sallah. To babu jam'i na biyu da za a kafa shi a cikin wannan masallacin sai dai a yi wajen masallaci. saboda wannan limami ratibi ne, amma akwai masallatan da ba su da limamai ratibi, kamar masallatan cikin cikin tasha, mun gane ko ko kuma masallatan wajen cin abinci kamar yanzu zaka shiga Kaduna ko wani wajen cin abinci haka, ko kuma masallatan irin na gidajen mai, mun gane ko wanda dama an yi masallacin ne domin matafiya, to su wannan kan za a yi ta yin jam'i kawai a cikin masallacin babu wani matsala. Amma masallaci wanda yake na cikin gari ko na cikin anguwa wanda an san e ga limaminsa, to idan har ya yi sallah makaruhi ne a ce kuma an tada wani jam'i irin na wannan sallah na asuba kamar yadda muka yi yanzu a cikin wannan masallaci ɗin. To wannan an yi shi ne domin guje ma tashin hankali da, da kyama da gaba da kuma fitina. Saboda addini shi kullum kira yake yi zuwa a haɗu, ba kira yake yi zuwa a rabu ba. yawa dai in ka ga ana kira zuwa a rabu to wannan ba addini ba ne ba addinin musulunci ba ne shi addinin musulunci kira yake yi zuwa a haƙuri to shi yasa ya zama to makaruhi domin ana yin haka sai ga wasu sun tada timbe ba ma za su fito sallan ba sun tabbata limamin ya ya idar sai su zo su yi nasu in liman yana da damuwa ko mutum masallaci da sauran manya a zauna a faɗa wa liman damuwan shi in liman ya gyara to in ko bai gyara ba to sai aka yi shi gaba saboda a yi masa magana daga gaba ya gyara in bai gyara ba sai a cire shi a sa wani yawa domin liman shi ko makaruhi ne ya jagoranci sallah ya jagoranci mutane idan mutanen suna kin shi shi ma limancinsa bai halatta ba in dai mutanen da zai ja ba sa son shi to bai halatta shi kuma ya musulmanci ba haka ka'idan take yawa to shine mala yace duk in liman ratibi ya riga yayi sallah to ba za a zo a sake yin wani sallah a cikin wannan masallaci ba eh wa man salla salatan duk kuma wanda yayi wata sallah to fala ya ummatiha ba zai kasance liman a cikin wannan sallan ba ba zai jagoranci wani a mazaunin shine liman ya masa wannan sallan ba a'a sai dai ya kasance a cikin ba a cikin mamu wai za ta hal imamu idan liman ya yi rafkanwa, wasa jada ya yi sujada lissawihi domin rafkan wanda ya yi, to falyatta bi'uhu ya bi shi a wajen wannan sujadan mallam yasku ma'ahu duk ma wanda bai yi rafkanwan da shi ba a cikin mamu. Rafkanwa ta kama liman a raka'a na farko, kai kuma ka zo ka samu raka'a na hudu ne, ka ga liman ai zai yi sujadar rafkanwa. to kai ai ba a yi kuma rafkanuwan da kai ba to amma rafkanuwa ta kama ka saboda ka bi liman saboda haka duk rafkanuwan da liman ya yi kai ma dole sai ka yi shine mallam ya suma ahu mimman kalfa daga wannan wanda suke bayan shi to amma a wannan waje din idan kabli ne ta kama liman kaga zai yi sujada zai ragi ne kama liman a cikin sallah zai yi sujadan kabli to ma mu a wannan wajen in dai har ka riske abin da ya kai raka'a guda da liman to za ka bi shi a wannan ƙablin. Amma idan ba a ne kuma ta kama liman wanda ake wanda liman zai yi wannan sujadu bayan sallama to kai ma mu ta kama ka kai wannan sujada bayan sallama amma a wannan lokaci ba za ka yi ba sai ka ci ko rako inda ake binka sannan in kai naka sallaman sai ka yi wannan ba'adi din malam yace wala yarfa'u ahadun ra'sahu qabla al-imami wani fa ba zai dago kanshi ba daga cikin dukkanin al'amurori na sallah wajen ruku'u ko wajen sujjada ba za ka riga liman dagowa daga ruku'u ba ko dagowa daga sujjada ko kuma tashi daga zaune illa wala yaf'al illa ba'da fi'lihi ba zai aikata komai ba sai dai bayan aikin da liman ya aikata ba a so ka riga liman wato dagowa daga ruku'u ko ka riga shi dagowa daga sujada ko kuma ka riga shi tashi bayan tahiya ba a so a yi wannan ba zai yi wannan ba wala yaf'al illa ba'da fi'lihi wa yaftatihu zai shi ma mu zai bude sallan shi ba'dahu bayan liman yayi ya buɗe nashi bayan liman yayi kabbaran harama to ma mu sai kabbaran harama a nan kam in har ma mu ya riga liman kabbaran harama sannan aka tafi a haka har aka yi sallama to ma mun nan ba shi da sallah da wane ne ya yi koyi shi ya riga liman mun gane ko hakan nan a wajen sallama har in mamu ya riga liman yin sallama, to wannan mamu ba shi da sallah, saboda me liman bai sallame shi ba, domin yana bin liman ne, liman bai tsaya ba shi yadda daga ciki, daga cikin sallan gabaki ɗaya, ba kai inda za a tsaya ba ya tsaya, to so da aka ba shi da wannan sallan sai ya sake sallah. to amma a sauran al'amurori na sallan kuma to nan ne aka samu ɗan sassauci yanzu an yi ruku'u ne alal misali bayan an yi ruku'u sai mamu ya riga liman tasowa daga ruku'u ana samun irin wannan kwan wani ya zo ya yi kabara sai ka yi tsammanin liman ne ya yi kabara alhali ba shi ya yi ba sai da ka taso ya kaga liman yana ruku'unsa to ya ka yi sauri ka koma ka jira liman ya taso kuma babu kabli babu bada a kanka hakan nan ma wajen sujada sai da ka taso daga sujada ka zauna ya kaga ai liman bai taso ba yana nan yana sujada to kai ma sai ka koma ka je ka cimma liman a sujadan nan kafin ya taso sai ku taso shine yace waya kumu shi ma mu yana tashi ministan daga rakawa'i biyu ba da kiyami bayan liman ya tsaya ai mun yi karatu irin wannan sai bayan liman shi kuma ba zai tsaya sai ya tsaya ya ce Allahu Akbar to kai kuma ba mu a nan lokacin ne shine kai kuma zaka tashi ka bi shi na'am wa yusallimu ba'da salamihi haka ne ya sallama bayan sallaman liman amma wa masu wa zalika abin da ke koma bayan wannan na batun buɗe sallah da sallama to wannan fa wasi'un ya yana da yalwa an yaf'ala ma'ahu yayi tare da liman din amma fa wa ba'dahu yayi bayan liman an ja mana kofar nan ganin shi ne wa ba'dahu yayi sallah bayan liman din afdal ahsan shine abin da aka fi so shine zaka ji ana cewa akwai wal liman akwai kanin liman akwai sa'al liman a cikin sallah to kada ka yarda ka zamanto wan liman ko sa'an liman a cikin sallah sai dai ka zamanto kanin liman kanin liman shine ba za ka yi komai ba sai liman yayi sa'an liman kuma kuna yin komai tare da liman wan liman kuma kana riga liman yi to wannan da wan liman da sa'an liman wan liman kan ba a san shi kwata kwata ka zama sa'an liman to abin dai da yafi shine ka zama kanin liman amma in ka zama sa'an liman musamman in dai ba a buɗe sallah da rufe ta bane to wannan sallah ka yayi Allah ya taimake mu na'am eh na'am bayan an yi sujada an tabo daga sujada an zauna eh amma shi yana nan a sujada a sujada yana ta addu'o'i
to ya mazaunin wannan Eh, shi alhaji yana tambaya kan an ce a yi koyi da liman sai ga liman ya ɗago daga sujada shi kuma wannan an bar shi yana ta yin sujada watakila liman ma har ya miƙe ya tsaya shi yana nan a sujadan shi to wannan bai dace ba liman yana ɗagowa kai ma ka ɗago bayan ya ɗago ya eh, kai dai ka bi shi amma ba za ka ce wai kai za ka tsaya ba ai kamar ma mun taɓa yin magana irin wannan wasu za ka samu a sallama ne ma sai liman ya yi sallama amma su kuma suna nan suna cikin tahiya ko kuma suna cikin addu'o'in da ake yi bayan tahiya yawa in liman yana gamawa sai naka yawa ba a son wannan tsayuwar har sai a rasa to kai ɗin bin liman kake bi ko kuma yaya mun gane ko shan za ka samu wannan a cikin hay'atul ma'alum na jam'i wato hai'a kama sananniya a san wannan yana bin wannan ne yawwa haka ake so a yi jam'i din a san e kai mamu ne na wannan amma in liman zai taso kai kuma ka sake ci gaba da naka ci gaba da addu'a din to wannan baka yi daidai ba amma sallah bata ɓaci ba har in za ka iya tashi ka samu liman bai gama wani rukuni a cikin sallah din ba in har za ka je ka same shi bai gama rukuni ba bai taso daga sujada daga ruku'u ba ka bi shi to wannan sallah ba ta bari ba amma har in zai iya a wuce ka da wani abin da ya kai rukuni na sallah to wannan kai naka ƙarin yayi yawa na'am wa yakun wa yusallimu ba'da taslima ma su zalika fa wasu na'am malam yace wa kullu sahwin dukkanin wani rafkanuwa sahahul mamumu wanda mamu ya yi rafkanuwan yana ne bin liman amma sai yi wannan rafkanuwa ɗin to fal imamu ya miluhu liman ya ɗauke mishi in dai shi limamin bai yi rafkanuwa ba to ya ɗauke ma wannan mamu ɗin. Mun gane ko? Illa rak'atan sai dai inda yau aka samu ga mamu fa ya bar raka'a guda. Aw sajadatin ko kuma ya bar sujada guda. Aw takbiratul ihram ko kuma yau mamu ya shiga sallah babu kabbaran harama. Aw salamu ko kuma mamu gashi yayi sallah yayi sallama shi bai yi ma sallama ba. Mun gane ko? Aw itiqadin niyatul faridati ko kuma wajen ƙulla niyyar nan na farilla, to wannan shi liman baya iya ɗauke ɗaya daga cikin irin wannan rafkanwa ɗin wanda muka lissafa wajen shiga sallah ko kuma ya bar mamu ya bar raka'a guda ko ya bar kabbaran harama wayannan duk liman baya ɗaukewa ko ya bar sallama mun gane ko liman baya ɗaukewa ko kuma ya bar wani rukuni a cikin sallah ɗin shine alal misali an zo ana sallah har aka yi ruku'u shi mamu yana tsaye yana gyangyaɗi aka yi ruku'u har liman ya taso daga ruku'u kaga ai shi wannan mamu ya rasa ruku'u to wannan mamu kacokan ya rasa wannan raka'a ɗin amma zai bi liman in an taso sai ya zamanto kamar wanda aka wuce shi da raka'a guda mun gane ko liman ba iya ɗauke wa'annan irin wa'annan farillai na sallah ɗin amma sauran kaman kabbarori ne sai mamu bai yi kabbarori ba shikenan an ɗauke mishi a an zo yin zaman tahiya ba ana yin karatun tahiya ba wani lokaci sai ka zauna mamu maimakon ya kama tahiya sai ya so makaranta fatiya a lokacin tahiya ba za ka sani ba sai ka kai kai kai alhamdulillah ma kake karantawa a lokacin tahiyya din akan samu irin wannan ko kuma wata addu'a ma kake to duk liman ya ɗauki waɗannan gabaki ɗaya babu kalli babu ba'adi a kan to irin wayannan ne liman yake ɗauke su tunda ba shi ne da yayi ba amma albarkacin limanci kai ya ɗauke maka wannan kes ɗin gabaki ɗaya na salloli na eh akwai kabili na kama mutum ko ba a cikinsa yana kama za mu yi maganar shi a nan mala yana magana akan salloli na sunna kamar na nafilfili shin rafkanwa a nafila daidai take da rafkanwa a farilla akwai bambanci za mu yi magana a kansu akwai bambanci a wurare guda shida insha Allah za mu yi magana a kansu ina ganin cikin wannan babin ne wa alaikumus salam domin mutum yana sallah sai ya yi ya yi ya kawo sallah eh ta gaga dan ya bata zo ba eh ya yi ya yi sai ta gaga eh kaga iya karanta ko da fata ko kudu wallahi sai ka sallah a cikin tahiya din To wannan shi ya zo yin sallah ne ya yi ya yi karatun tahiyya ta zo ba karatun tahiyya ba ta iso ba. To zai iya karanta fatiha ko su kulhuwan lahu ko kuma wani addu'a a wannan lokaci maimakon wannan tahiyya ɗin shi ne tambayan shi ba zai karanta fatiha ko kulhuwan lahu ko kaza ko kaza a wannan lokaci ba amma in ya iya ta da hausa in zai iya kawo ta da hausa ya yi ta da hausa. ya ci gaba in ba zai iya ba ya yi zaman tahiyar ya ci gaba da sallah ko babu fakabli ba ba da kan shi tunda ai ai karatun tahiyar ne bai yi ba amma ya yi zaman tahiya din yawa shi inda za ka yi kabli in ka bar tahiya shine ka bar karatun tahiya ka bar zaman tahiya duk wanda ya bar zaman tahiya ya bar karatun tahiya amma ba duk wanda ya bar karatun tahiya ne ya bar zaman tahiya ba ka iya yin sallah ya ka zauna kai kan ma baka ma bijiro ma da tayyan ba ko kuma kamar yadda muka faɗa ka zo bijiro da tayya in kai kaɗai kake sallah sai ka bige da karatun fatiha ko kuma wani allahumma salli ala muhammadu ko kuma wani abu ma daban kan iya shigowa sallah a cikin irin wannan to babu kabli babu ba da akanka saboda ka riga ka yi zaman amma yau sai zaman ne baka yi ba ka zo daidai za ka yi zaman tahiya sai baka yi ba kana kana kana dawa daga sujada kawai sai ka miƙe to ka ka bar zaman tahiya da tahiyan ka cokam to wannan sai ka yi sai ka sai ka gina ta da sujada na na kabli sai ka yi kabli saboda ka yi rage manyan rage a cikin sallah din na'am malam yace na'am wai za sallama al-imamu idan liman yayi sallama kuma to fala yathbut ba dai zauna ba ba da ba da salami bayan sallaman shi wal yansari sai ya juya mun gane ko in liman ya riga ya gama ba da sallah kamar nan gidan liman in yayi sallama to kada ya zauna yana kallon gabas kawai yana kallon gabas a'a hadisi yana nan cikin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama wan- wajen juya wannan shi wani lokaci zai juyo ta hannun dama ya kalli jama'a wani lokaci zai juyo ta hannun hagu ne ya kalli jama'a kaga an san duk wanda ya shigo cikin masallaci ya san an gama sallah yawa to ya samu koma ya tashi daga inda yake ya koma cikin jama'a domin ya gama wannan aiki na limanci a wannan waje din yawa a san dai cewa an gama sallah din yawa amma kada ya zauna kai assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ko assalamu alaikum mamu sun yi kai kuma kana zaune ai zaka sa mamu ba za su tashi ba ba a sani ba ko wata sallan kake karawa kuma an samu wata fatawan sallah ta zaune ba a san wannan ba to in ya gama sallah to falyan sarif ya juya illa an yakuna fi mahallihi sai dai in ya kasance cikin mahallin sa ne to fa zalika wasun wannan babu babu wani babu wani matsala ina ganin ko mun zo ƙarshen wannan sallah din Alhaji babin karatun nan naka yana nan babin da zamu shiga ne jami'in fi salati. Mun zo ƙarshen wannan babi din kuma zamu kwana nan insha Allahu abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
Na lissafo wasu irin kurakurai da mamu zai iya yi a bayan liman.
Eh, Liman na iya ɗauki marwani.
na, To ina ga mamu zai zo ya yi sallah kuma akwai sallo bayan liman amma yana da sallah a raka ɗaya ko biyu da zai ciko eh, wato bai same su ba.
na, To da liman ya sallame shi ma sai ya yi sallame tare da liman ɗin.
na.
ya manta kamar ɗauka ya shi ma ya kammala sallah sai ya sallame sai tuna a to ai ina da cikon Yana da ciko.
shi na liman ɗin ya ɗauke liman bai ɗauke mishi ba. Na ibin liman yana tambaya kan cewa wanda ya zo sallah ana bin shi bai sami salloli cikakku ba, amma da liman sai ya yi sallama sai shi ma ya yi sallama. Domin an ce dirabkan wanda liman ya yi- eh, mamu ya yi liman ya ɗauke masa. Amma dai mun faɗi cewa rafkanuwan sai dai fa in ba farilla ya bari ba. To shin liman ya ɗauke mishi waɗannan na, eh, rakawoyi da bai ci ko ba, amsa a nan liman bai ɗauke mishi ba. In kuma har ya yi wannan sallama tare da liman, shi kenan ya tuna ai da akwai sauran raka'a biyu. Mun gane ko? Yawwa, akwai kuma wani kuskure da ake yi, wanda sallan mai sallan sallan wanda ya kuskure ba ta ɓaci ba, amma na wanda bai yi kuskure ba ta ɓaci. Ku da kuka zo dukan ku masabukai. an riga ku wayan raka'o'i kun shiga masallaci tare liman yana yin sallama kai sai kai sallama shi kuma wancan da ya san cewa ana bin ka sauran raka'o'i biyu wai sai ya taba ka haka akan yana maka ishara kan cewa akwai sauran salloli a kan kafa to shi wanda ya maka ishara nan sallar shi ta ɓaci kai kuma sai ka tashi ka ciko shi kuma sai ya sake sallah in yana cikin sallah ne ya yi dama yana cikin sallar ne yayi ai eh yana cikin sallah sai ya maka ishara kan cewa ka tashi fa kai da sauran rakawoyi ba su cika ba shine wa ma afta li ghairi imamihi badalan salatu aiki ne zai tashi ya ci ko shi liman baya ɗauki irin wa'annan abin duk da ya kai raka'a ko ya kai rukuni a cikin sallah sannan kuma ƙari a kai kai da ka bi liman bayan ce liman ya ɗauke maka sahawun ka bar kanuwanka to amma amma ka bi shi ana bin ka wayansu rakawo'i da ka tashi ko wannan rakawo'in sai kuma kai rafkanuwa to ba za ka ce liman ya ɗauke maka wannan ba liman yana ɗauke maka rafkanuwanka ne matuƙan bai yi sallama ba, amma idan ya yi sallama kai ka tashi ciko naka, to shi kenan a wannan lokaci sai rafkanuwa ta kama ka, to rafkanuwan nan tana nan a kanka, ƙabli ne ko ba a bi liman bai ɗauke maka ba saboda shi ya riga ya gama nashi sallah ɗin mun fahimci wannan ko ƙari kenan akan na wanne na farko na farko ana magana akan bayan sallama liman ne ya ta shi mai sallar ya ta koshi ko kuma bayan ya ya ko kafin Oke, a'a, duk ku biyu kuka shigo cikin masallaci, da kuka shigo cikin masallaci, amma liman ya tsere muku da raka'a ɗaya. In ya yi sallama ba za ku tashi ku ci ko raka'a ɗaya ba, to abokin tafiyanka da liman ya yi sallama, shi ma sai ya yi sallama, kaga ana bin shi raka'a ɗaya. To abin da za ka yi a nan, kai sai ka ci ko naka sallah ɗin. sannan sai ka faɗa masa cewa fa akwai sauran raka ɗaya domin raka uku ka samu. To amma kai saboda azarbaɓi sai ka tashe shi, a kai ya tashi fa ya ciko da akwai raka ɗaya a kai shi, to shi zai tashi ya ciko sallah, sallan shi ta yi, kai kuma sai ka sake taka. To haka abin yake kai kana sallanka a can. shikenan liman yana sallan shi a nan ko kuma wani ma tukunna ko da a salloli na nafila kai kana sallah a can wanda yana sallah a nan sai ka ji ya kakare a karatu shikenan kai ka tashe shi kai fa ka tsaya da naka sallah sai ka tashi sallan wannan mun gane ko to kai sallan ka ta ɓaci shi kuma wannan ka masa buɗi sai ya ci gaba da sallah shi kuma nashi tana nan saboda haka in an riga an shiga sallan nan to babu abin da ake so ya zo ya kau da kai daga kan wannan sai ka ce assalamu alaikum shikenan ka fita to in ka fita ya ka ce masu to akwai fa sauran rako'in nan fa kai baka biya naka ba fa rako'i uku muka samu yau kuma shi sai tashi ya ciko raka daya ya ciko raka daya sai ya yi ba'adi saboda sallaman da ya riga ya yi kafin sallah ta cika sai ya yi ba'adi wa alaikum assalam eh in ya tashi karamakon eh, sakewan gaba ɗaya zai koko a'a dai a sake wake
akwai hudu kenan ragoyi hudu zai sake tunda ya wata can bai da komai ba shi da komai ya samu ladan da ya gyara ma wannan sallan shi ya ɓata nashi ya ɓata nashi jami'in sai dai ba ce musu wasu sai ya kai wani ya ƙara shi sandalin ba
a kan shi ba ba ya ƙara shi sandalin ya kai ya sandalin nan kuma ya sai ya sake kawo wata yawa shi wannan da ya yi azarbaɗi a kan wanda ba limaminsa ba to zai ci gaba fa da wannan sallan a ɓacenta ya yi sall- ya cika ta kaf sai ya tashi kuma ya sake wata
akwai wasu idan ka gaya musu eh, za su yi su idan sai su fita idan ka je ka gaya musu kamar idan mutum ya idan da sallah ka je kana musu bayani a guje sai ka ji suna ta ce a'a ba haka bane sai a yi ta musu eh oke ka je kayan masu faɗa masa cewa sallan bata cika ba a- a waje amma kai kayi naka kai sallan ka ai ta cika shi na shi ne ake da ta baba an ji an faɗa masa "Ah, ba haka bane to sai a ɗunguma a je a kirawo liman liman ga fa abin da ya faru ya za a warware wannan sallan domin liman shine masanin sallah to liman zai bada fatawan ga fa yanda za a yi ana ganin ma eh, na'ibi kuma an ji an same ku akan wani kes ko sallah ta rikice amma an gama sallaman tukunna aka ce to aje aje ga hukuma hukuman masallaci ga kansu ya taso wannan ya ce sallah bata cika ba wannan ya ce sallah ta cika liman ya ce sallah ta cika mamu ɗaya ya ce sallah ta cika mamu na biyu ya ce sallah ba- bata cika ba akwai sujadan da aka bari to kaga rigima ta riga ta iso wannan waje din to dole su ma suka dangana ga la- limamai su ji menene fata wanda za su bayar wallahu a'lam Allah ya taimake mu wa alaikum assalam eh
idan baka samu raka ɗaya ba ka samu zaman ɗaya ne eh ka samu ne ka biyu eh
za ka bi za ka zauna ne a cikin idan sun gama eh kamar za ku biyu ba haka zaman ɗaya kawai ka samu eh an ce duk wanda bai samu raka'a ko ɗaya ta yana tambaya ne kan wajen sujadan kabli da ma ba adin amma shi liman kai ma mu baka samu raka'a ko ɗaya da liman ba maybe ka samu zaman tahiya ne kawai ko ka yi sallama to a duk wanda ya zamu- ya samu zaman tahiya kaɗai to wannan in kabli ta kama liman ba zai bi liman ba in ba da ta kama liman ba zai ba adu ba in kabli ta kama liman zai ji- zai zauna a zaune ya jira liman ya yi kablinsa ya dawo in ya yi sallama shi kuma ya tashi ya kawar ko insa hudu ko uku ko biyu amma ba zai bi liman su yi kabli ba saboda shi bai samu komai ma a cikin sallan ba an gane ko yana ganin ma har in ya bi liman kabli ba shi sallan shi ta ɓaci in ya bi liman a kablin da bai s- eh, ya bi liman a kablin da shi bai samu raka'a ko ɗaya a cikin sallan ba to sallan shi ta ɓaci ya tashi kawai ya sake ta da ikama ya sabunta sallan shi wa alaikum salam amma wajen wajen nan da aka ce mutum ya yi sosai ka tashi eh dubin dama ka shigo na'am ko ka tashi eh sai a domin ko wata sallah eh to za a yi karatu a sosai ne sai wani sai shi ɗayan sai karatu a bayyane na'am to ɗayan za ka ga ya ɗan taɓa shi haka to shi kuma yana magana a shi ne ai maganan dai kenan ba ka taba shi don cewa shi kai kaman ka ce masa ne ko kai magana karatun nan fa a ɓoye ake eh to kuma ya ka taɓa kawai ka taɓa shi eh sai ya gane oh ka yi abin nan ka isar da sako amma kuma duk da haka mu sani wannan aiki directly akan sallah yake amma in zalar misali sai ga shi kai kana sallah sai ga kunama ta zo ko kuma ka ga maciji to sai ka fyaɗe shi ka bige shi ka kashe shi kai kuma ka ci gaba da sallan ka ba sai ka yi komai a cikin wannan sallan ba kaga shi ma kaman wani aiki ne sai ka ɗauka ma wannan aikin ya fi na gyaran sallah yawa to abin da ake nuna maka abin da ya zaman tuwo babu makawa sai an yi shi to ka datse ka yi shi ka ɗora sallan ka a kai ko kuma kamar masallaci irin da rijiya da bata da wannan dinnan sai ga yaro takaf takaf zai yi rijiya kai kuma kana sallah kana kallon shi sai ka fasa wannan sallah din ka datse ta ka je ka kamo wancan yaron saboda wato ana duba girman abin da zai sa ne a wannan waje din to kuma zaka dawo ka ɗora sallan ka ne akai mutukan baka juya ma alƙibla ba lokacin da kake waɗannan ayyuka din yau amma wannan na gyaran sallah ba za ka yi ba domin kana sallah yana sallah mun gane ko yanda za ka gane abin karara kamar direbobi ne suke tafiya sai motan wannan wannan direba ya samu abin da yake ce to bari na yi tsalle na shiga cikin motan wancan na gyara mishi kafin na dawo nawa kaga kai ka rasa naka mota sai ta yi jeji ka sake ta kai ka je gyara na wancan to shi kan nashi ta gyara sai ku ci gaba da tafiya a nashi ko kai kan naka ba kafin ka da wata nufi wani waje ka saka sallan ne ga baki ɗaya ka shiga wani aiki ana yin buɗi ne kawai ma liman in kana bin liman sallah sai wani abu ya faru a cikin sallan to nan ne za ka yi masa gyara za ku yi ma magana a nan ne magana ya halatta a yi tsakanin liman da mamu kafin ma a gama sallah liman bai san nawa ya sallata ba nan kuma shi ma akwai kes na liman wani lokaci muna raka na uku ne ko na hudu bari kawai abin da zan yi bari na yi zaman tahiya ai na yi zaman tahiya in ba haka bane za su ce min subhanallahi in tashi ka gane sai liman ya gina sallah a haka sallama za mu yi ne yanzu ko ba sallama ba kai bari na yi sallama in ma ba sallama ba ne za su ce min subhanallah in sallama ne kuma shikenan an tafi to wannan sallah tana cikin tangarda liman ya ji yana so ya jawo wa mamun sallar su ta shiga walagigiya saboda baya yin sallah akan abin da ya sani a'a ai tsayawa liman zai yi da sallah kai eh, wai raka'a nawa muka yi ne a sallar nan amma fa yana kallon gabas ba wai zai jiyo ne yana tambayar su ba amma mu raka'a nawa ne sallar nan namu a raka'a uku ne saura ɗaya to shikenan sai tashi ya ci ko ɗaya magana ta kare amma sai ce bari dai na yi kirdado in na ma in ba haka ba ne za su yi min magana to liman ya, ya hauke kirɗera da ba na san inda za a tsaya ba daga nan sallah ta shiga wani al'amari sai an gama a yi ta tunani ana samun haka ana samun haka Haka makalla, in dai yayi wannan sallamar ma sallar ta lalace.
ta tafi kai Man sallama wa shakun an ta- wawan shakun sallah ta ɓaci ta ce bari na yi sallama in sallaman ne to shi kenan ai za a yi sallama in kuma lokacin sallama bai yi ba za su ce subhanan layi in taso to kana yin wannan sallama to sai ku tashi ku ta- ku tashi mu sake sallah idan kuma sallaman ce ba ya tabbatar da sallaman ta yi zai zai yi shiru zai sun yi shiru sai ya yi sallama ku tashi mu sake sallah menene dalilin da za mu sake sallah ai ni ko kwanto na yi a cikin sallan nan bai san ina yake ba to in ka jiga shiga irin wannan kwama na sallah din kana kokonto to tsayar da sallah tambayi mamu ina ne muke yanzu to sai a yi bayani mun gane ko ba a yin sallama a cikin kokonto wanda ana yin haka sai ka ji mutum liman ne fa zai yi sallama zai yi juyo ya ce a sallar nan ta cika ko A'a, a sai dai sallaman tukunna sai dai to ƙarin bayani shine shi ba a yin sallama idan ana kokonto idan har kokonto ake yi aka yi sallama to sallan ne ta ɓaci ba wai sallah ne ta cika ba to ashe ma ana juyowa a tambayi mamu sallan nan namu ta sai an yi sallaman fa sai a juya tambayi sallan nan namu ta cika ko eh ta cika to ku tashi mu sake wata kawai saboda ko an riga an yi kokonto sannan kawai su duk watsewa fa za a yi Eh, to sai ka yi wannan tambayan za ka yi shi ne bayan kana cikin tahiyan kana zaune, ka zauna ka yi ta ƙoƙarin tuno sallan nan nawa ne ake ciki ka gagara. Kai, mamu sallan nan namu ta cika, eh ta cika to sai ka yi sallama, sallan ku tana nan. Amma sai da aka yi sallama ka jiyo, sallan nan namu ta cika kuwa, to in bata cika ba me za a yi? Za ta sha karo. A to ai kuma ka riga ka fita daga cikin sallan ne kake tambaya. in za a karo sai a kara a kan me ka riga ka yi sallama inda kes ɗin ya ɓaci kenan ka riga ka yi sallama sai ka tambaya sai aka ce sallah bata cika ba to ya za ka yi ka cika a karo raka ɗaya sai a yi baɗi a'a ai kokonto ka yi ta yi za ka tsaya ne ka tabbatar da wannan abin da kake ciki kafin ka yi sallama shi wato al'amurorin na sallar suna da yawan gaske ne amma in ana yi ana maimaitawa su za ga an daga an ɗauka
karatuttukan da an yi rashin bita ne duk suna nan duk kan nesa kan ana ta yi a cikin a cikin bakan leda kai ina bika Allah ya taimake mu yawa okay za su yi ba'adi da ok karin da aka samu kenan ok eh karin maganan a cikan maganan shine da liman ya juyo sallah ta cika eh sallah ta cika a sallah bata cika ba duk dai an tashi an karo an gyara kafin ta cika to shi kenan an gama kuma sai su yi sujadan ba'adi saboda karin wannan da aka samu yawwa to ya ka ga ra'ayi ba'adi akan aje ga sake sallah sai bayan an yi sallama ne ake tambayan sallah ta cika ko bata cika ba Allah ya taimake mu amma wannan shi ya yi yana da yakinin ta cika ne kawai ya sallama kuma wasu sun ta yi ba ta cika ba a shi kenan wannan sai tashi ya ciko liman yana da yaƙinin sallah ta cika sai da ya yi sallama sai aka ce sallah ba ta cika ba shi kenan aka tabbatar sallah ba ta cika ba to sai liman ya tashi ya ciko shi kenan nan ma sai a yi ba amma ba mu yi suna ina har aka yi tafiya ba su ce shi suna yi shi a tafiya na biyu ne ya yi zauna kuma ma mene na ai za a yi tafiya yau za a yi ta kuma iya a zauna su ko san san raka uku aka yi ba hudu ba a'a
eh kuma me mene ne aka yi tafiya ne aka yi tafiya ne hala raka'a biyu ne da aka yi raka'a biyu ya yi zaman tahiya maimakon ya tashi ya kawo ta uku sai ya yi sallama ok na ɗaga raka uku sai zauna ya biyu ya ga sallama
sai tun da shi yana da akan yaƙini ya yi ai to sai su faɗa mishi sallah fa bata cika ba yawa ai daga lokacin da ya soma cewa assalamu alaikum ba za a soma cewa subhanallahi to ka daga nan ya san da akwai magana to ya dai kai sallaman shi menene ya fara sallan namu ne ai eh, liman sallan na raka'a biyu kawai muka yi to shikenan sai ya miƙe tsaye ya kawo sauran abin da suka rage sai a yi sallama sai a yi ba'adi ya zamanto an samu ƙarin wancan zaman tahiya da kuma wannan tambaya da aka yi a tsakani Allah ya taimake sallallahu alaihi nabiyil karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين